إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawan musulmi barkamu saduwa barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci a wannan wuni mai albarka da ya ga watan ramadan shekarar 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekarar 2021 lissafin bature ko miladiyya godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake nuna mana wata shekara wani wata na Ramadan muna cikin koshin lafiya muna maka godiya ya Allah mu da kudin sarki kuma muna roƙonka kamar yadda ka nuna mana farkon wannan wata ka ba mu ikon azumta azumi bisa da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yan musulmi a gaskiya babban abin farin ciki ne ga kowane musulmi idan Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya halatti wata sabuwar shekara wani sabon azumi wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala akan bawa domin wata dama ce da bawa zai samu ƙarin lada ƙarin samun kusanci ga Allah subhanahu wataala abin da yake wajibi akan musulmi shine idan aka ce azumi ya shigo mai farin ciki da wannan duk da cewa akwai matsaloli akwai takuruwa akwai talauci wani ba da abin da zai ci ya sha amma ya kamata mu san cewa allah da ya halitce mu ya san da yanayinmu shi yake kaddara komai da komai shi ya ce mu yi azumi saboda haka idan muka mai da al'amuranmu ga allah subhanahu wa ta'ala sai azumin mai zo da sauki duk zafi zafin rana idan allah ya ga dama sai ka yi azumin ba ka sha wahala ba ta yi zama to ana sanyi amma idan Allah ya ga dama sai ya sa azumin baka wahala abun a hannun Allah yake kai bawan Allah ne Allah ya ce kai azumi yanayin shi ake Allah yake shi yake kaddarawa komai shi Allah ta'ala shi yake yi abin da ke wajiba kanmu shine mu miƙa wuya zuwa ga al'amarin Allah subhanahu ta'ala saboda haka abu na farko mai farin ciki da zuwan wannan wata domin da yawa suna korafi azumi ya shigo ba abinci azumi ya shigo ba a biya salari ba azumi ya shigo ba wuta yanzu ya za a yi kare yanzu kamanta da Allah kenan ka dogara da dabarbaru irin na dan adam kuma wadanda babu inda za su kai ka to mai farin ciki da zuwa wannan wata mai alfarma kuma mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na biyu mutuba daga zurubanmu dukkan dukkaninmu mai zunubi ne ba wanda ba da zunubi wani zunubinka ka yi maka sani jama'a masu sani laifin da muke yi mu ma mun sani jama'a masu sani sannan kuma akwai laifin da muke yi tsakaninmu da Allah ne kadai ba wanda ya sani sai Allah to duka mutu ba zuwa ga Allah subhanahu wataala manyanmu da ƙanananmu shugabanninmu da talakawunmu kowa mai laifi domin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kofa ce da Allah subhanahu wata'ala zai datar da bawa zuwa ga kyakkyawar ibada ka tuba ka gyara aikinka da halayenka ka fara azumi Allah madaukakin sarki sai ya datar da kai zuwa ga azumi mai albarka azumi kyakkyawa azumi mai kyau amma ka shiga cikin azumi kana wato cikin zunubi sai ka ji azumin ka ga azumin ya zo ya wuce azumin bai amfana da kai ba azumin ya shigo yanzu wasu suna nan suna tsara yaya za su amfana da wannan wata wani kuma yana nan da zunubin da yake da rana yake yi yanzu tunanin da yake yi yaya zai yi ya dawo da zunubinsa daga rana zuwa dare tunanin da yake yi kenan to inda mutum har ya kasance haka to ya asara babban asara Allah kiyaye yawa musulmi azumi ba zai zama to azumi ba dole sai idan mun san hukunce hukuncin azumi azumin nan shekara na zuwa wani shekara ashirin yana azumi wani shekara talatin yana azumi wani ma shekara arba'in yana azumi amma zaka tsaye da su menene farallan azumi menene sunnonin azumi menene mustahabban azumi zaka sha mamaki zaka sha mamaki ka tsaye da mutane wani shekara 30 yana azumi malami ko shekara ka 30 kana azumi ka fada mun farallan azumi wadanda abubuwan da idan babu su babu azumi ka fada musu ka fada mun sunnonin azumi abubuwan da idan kai zaka samu karin lada sannan kuma ka fada mun abubuwan da suke lalata suke bata azumi za ka sha mamaki amma shekara talatin yana kasuwanci inda za ka tsaye shi kasuwanci da kake shekara talatin dinan ka yi mun bayani a kansa bayanin da zai har sai ka gaji ka gudu ka bai shi ya san komai komai sai ya faɗa ba amma yana ibarar shekara talatin babu abin da ya sani harkar duniya shekara talatin ya san komai wani alamar na raunin imani a yawan musulmi za ka karatu za ka yi tambaya za ka yi musamman a wannan zamani don musulmi ba ya da uzuri na jahilci wayar kana dauke da ita a hannunka makaranta ce jami'a ce duk malamin da kake so za ka samu fatawarsa da karatunsa idan ba ka yadda da wannan malamin ba za ka samu malamin da ka yadda da shi kana zaune a dakinka kana zaune a falonka kana tafi a mota karatu yana binka da sai ka tako ka je gurin karatun sai ka je gurin malami sai ka je gurin wa'azi yanzu duk inda kake wa'azin ne yana binka amma duk da haka mutum ya ce shi bai san azumi ba bai san farlai ba bai san sunnoni ba bai san yadda ake sallah ba kaga bai wa kansa adalci ba sannan mu dage da bauta ibada watan azumi wata ne na ibada na bauta wa Allah subhanahu wataala na neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala dama ce ta samu dama ce Allah ya kawo mu yi amfani da ita wajen karatu alkur'ani zikiri salati manzan Allah istighfari sada zamanci yawaita na filfilu masu hali sai maka duk da wani aikin alkhairi sannan masu hali sai maka masu bukata ana so watan azumin shigo masu hali sai waje sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan watan azumin shigo yana ƙara kyauta haran talauci da rashi da kunci da muke ciki abu ne baya bukatar sai an yi bayani to amma ciyarwa aiki ne na mu'minai mu'minai wanda suke da imani cikakke kammalalle su ne za su ciyar da masu bukata amma masu rawan imani ba za su iya ba da wa'azi da za a yi da fadakarwa da za a yi sai dai su rika ƙara su ƙara boye dukiyarsu stara stara mala'ikan mutuwa ya zo ya yi aikinsa su barwa magada magadan nan su kwasa su yi facaka da dukiyar ƙila ba sun manta da su da gaskin magada babu wanda zai tuna da shi ya ce ya Allah ka gafarta basu to kafin wani lokaci ya zo musamman wannan wata mai alfarma wani masa yi wuni da azumi kunun da zai sa bakinsa ba suna nan da yawa to a dami irin waɗannan mutane a taimaka musu sannan kuma mutu addu'a Allah da kuɗi sarki ya karba mana kyawawan ayyukanmu mu yi addu'a Allah ya datar da mu zuwa ga kyawawan ayyuka sannan kuma mu yi addu'a Allah ya karba mana ta yi kai addu'a Allah ya datar da kai zuwa ga kyawawan ayyuka amma sai Allah ya jarrabe ka ka rasa niyya ka yi da riya a shi kayi sallah kayi azumi kayi sadaka a madari ya kai to sai kai addu'a Allah ya datar da kai zuwa ga aiki nagari sannan kuma kai addu'a Allah ya karbi aikinka yan uwa musulmi yanayin da al'umma musulmi ta Najeriya take ciki abu ne sananne baya bukatan bayani musamman abin da ya shafi rashin na matsalolin tsaro rashin zama lafiya wanda ya addabi kusan dukkanin arewacin Najeriya abu ne wanda yake ya bayyana a fili kowa yana kudin albarkacin bakinsa akwai haƙƙin shugabanni akwai haƙƙin talakawa haƙƙin malamai malamai su faɗa ƙarshe na aikinsu shugabanni su tsaya su aiki su adalci tsakani da Allah subhanahu wataala sanda kuma talakawa su zama masu biyayya ga shugabanni su zama masu yin yi musu fatan alheri da addu'a sanda kuma komawa ga Allah subhanahu wataala musamman wannan wata mai alfarma wata ne da ake sa ran Allah madaukakin sarki zai amsa addu'o'i mu yi wata ayyuka na alkhairi mu koma zuwa ga Allah mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan mu dage da addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya kawo mana ƙarshen kutuntunu da muke fama da su wato ta bangarori daban-daban daban da abin da ka sani da abin da baka sani ba amma babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala Allah yana da sharadi mu tuba zuwa ga Allah mu gyara halayenmu Allah ba ya saba alƙawari inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to amma kullum muna ƙara sabon Allah kuma muna san Allah ya tausaya mana ba ma tausaya mu ba ma tausaya wa junan mu mu a tsakankanin mu amma muna so Allah ya tausaya mana saboda haka mu gyara halayen mu kamar yadda aka saba idan wata azumi shigo ana tafsiri ba da komai ba saboda Ramadan watan azumi wata ne na alkur'ani shahrul ramadan alladhi unzila fihi alkur'an a wannan wata Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ana so musulmi ya zama to mai yawaita karatun alkur'ani to bai cin karatun alkur'anin kuma ana so a fahimci abin da qur'anin ya karantar a karanta alkur'ani a fahimce shi ai aiki da shi ganin cewa ba kowa bane zai iya karanta alkur'ani ya fahimta to shine sai malamai suna sa tafsiri a unguwanni a masallatai a gurare daban-daban a fassara abin da ya sauka domin mutane su fahimci abin da Allah madaukakin sarki yake nema daga gare su wannan alkur'ani shine kundin kowane musulmi kai ka bari kai ka bari idan kai ga sakayyarka idan ka bari ga sakayyar abin da qur'ani ke karantarwa kenan to wannan muke so mu fahimta mu yi aiki da shi saboda haka sauraron tafsiri zuwa gurin tafsiri ibada ne sai zamanto muna yi da ikhlasi da kyakkyawan niyya da fatan Allah madaukakin sarki mu da aka daura mana nauyin karantawa da fassarawa mu Allah ya ba mu ikhlasi kuma su saurare da kuke saurare kuke zuwa masallaci ko kuke saurare ta kafofin wato sadarwa to duk dai a kyautata aniya duk abin da za a yi nan ba a kyautata aniya ba sai ya zama ta haba a mansura ba zai amfani gobe kiyama ba ya zama aikin banza allah kiyaye a shekarar da ta gabata muna cikin suratul araf a ayataka shida muka tsaya a kanta ita ce aya ta 187 fadin Allah subhanahu wataala yas'alunaka anis sa'ati ayyana musaha yau kuma zamu ci gaba daga aya ta 188 fadin Allah subhanahu wataala kullu amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
نعم الله تعالى yake cewa kulka ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi bana mallakar wa kaina naf'an wani amfani wala darran ko wata cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamu al-ghaiba inda na kasance na san gaibu lastakthartu min al-khairi da na yawaita alkhairi wa ma massani as-su'u da kuma wani mummunan abu bai shafe ni ba in ana ni ba kowa bane illa nadhirun fate mai gargadi wa bashirun mai bishara liqaumin yu'minuna ga masu imani ga mutanen da suke imani wani aya tana da alaka da ayar da ta gabata yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi kafaran makka suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da lokacin tashin alkiyama yaushe alkiyama za ta tsaya sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fada musu su ji sanin yaushe ne alkiyama za ta tsaya wannan ilmi ne yana gurin Allah la yujalliha li waqtiha illa hu yaushe alkiyama za ta tsaya babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala mana ka maida wannan ilmi zuwa ga Allah subhanahu wataala to anan ma Allah subhanahu wataala muke umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar musu da cewa shi fa a karan kansa a matsayinsa na annabi bai iya jawo kansa wani amfani bai iya kare kansa daga wata cuta duk al'amari na hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa kul ka ce da su ka fada musu ka fada su ji ka sanar mana wannan ba abu ne da za a boye shi ba ka fada a sarari kowa da kowa ya ji duk da cewa kai ne fiye halitta kai ne wato shugaban annabawa cikamakin annabawa da irin halittar da Allah ta'ala ya yi babu irin to amma duk da haka kai da bakinka ka fada wa mutane su ji cewa la amliku li nafsi naf'a ni ba annabin ku annabi Muhammad ba na iya mallakar wa kaina naf'an wani amfani ma'ana la amliku li nafsi jalba naf'i ba zan iya jawo wa kaina wani amfani ba a karan kaina wala darra wala amliku daf'a darrin an nafsi bai iya bazan iya kawar da wata cuta ko ta musifa ko wani bala'i daga gare ni ba illa ma sha Allah sai fa idan Allah ya so idan kun ga na samu wani amfani Allah ne ya ga dama ya bani idan ba samu ba Allah ne bai ga dama ba idan kun ga wata cuta bata same ni ba an kare ni daga wata cuta Allah ne ya kare ni ba dabara ta ba wannan abin da aka umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada wa duniya gaba ɗaya kenan kasancewarsa annabi fiyen halitta wannan bai wannan ba zai sa ya jawo kansa amfani ba ko ya kare wa kansa wata cuta ba wannan tsantsan tauhidi kenan dama shine shugaban masu tauhidi to amma kila waɗanda suke tare da shi ba san da haka ba kila su zaci cewa tun da shi annabi ne kila zai iya jawo kansa wani amfani ba da izinin Allah ba ko ya kare wa kansa wasu cuta wata cuta ba da izinin Allah ba to shine sai Allah ta'ala ya kore wannan duk da cewa kai annabi ne amma wannan matsayin baya hannunka yana hannun Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba inda na san gaibu lastakthartu min al-khairi da na yawaita wa kai na alkhairi a nan ma aka umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda kuntu alamun rai wannan atufu ne ala kulla amliku nafsi nafan wala darra ka fada su ji cewa kai baka san gaibu ba inda ka san gaibu da ka yawaita wa kanka alkhairi alghaibu shine kamar yadda ar-rajul asbahani yake cewa ma yughibu an hawasin nasi wa basairihim da abin da yake sun buya ga ganinka ya buya ga ganinka baka iya ganinsa kunnaka baya jinsa baka iya shinshina shi da hanci baka iya wato dandalansa sannan kuma hannunka ba iya taba shi wannan shine gani to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke Allah bai sanar da shi ba shi ma gaibu ne gare shi abin da bai gani ba bai ji ba bai taba da hannu ba to bai san da shi ba yaushe ne zai san da shi idan Allah ta'ala ya sanar da shi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli Allah madaukakin sarki cewa Allah shine masanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai shi sai kuma wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayinsa ya sanar da shi gaibu وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء wannan magana ake da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kasance ba ya sanar da ku gaibu har ku san munafikai wannan munafiki ne wannan ba munafiki ba wannan gaibu ne Allah bai kasance ya sanar da ku wannan ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha amma Allah zai zabi wanda yaso daga cikin manzanni ya sanar da su annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin munafikai an sanar da shi wanda wane munafiki ne wanda wane munafiki ne amma sahabbai ba sani ba to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai san gaibu ba sai idan Allah ta'ala ya sanar da shi inda zaka san haka a gurare da dama a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana bada labarin al'ummu da suka gabata bayan wannan sai Allah ya ce da shi wannan ba labari da muka baka labari ne na gaibu da can baka sani ba yanzu ne muka sanar da kai a kisar Maryam da Zakariya bayan Allah ta'ala ya bada labarin annabi zakariya da maryam alaihi masalam a cikin surat al-imran sai Allah ta'ala yake cewa ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اكلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون yace wannan labari ne na gaibi da baka san da shi maka baka labari domin abin da ya faru ba akan idanka ba Allah ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk muka baka labari to kafin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai san da wannan ba haka na wajen kisar annabi nuhu alaihi salam bayan ya bada kisar annabi nuhu alaihi salam Allah ta'ala yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada wannan labarin da muka baka labarin annabi nuhu alaihi salam ya nabi muhammad kai ma baka kasance ka sani ba mutanenka ba su san da wannan labari ba kafin wannan alkur'ani ya sauka gare ka haka nan isar annabi yusuf alaihi salam Allah ta'ala yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilay wama kunta ladaihim idh yam idh idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wannan labari ne na gaibi kisar annabi yusuf alaihi salam kissa ce mai ban sha'awa ban mamaki bayan Allah ta'ala ya faɗi labarin annabi Yusuf alaihi salam sai yake fada manzansa annabinsa annabi Muhammad wannan labarin da muka baka labari ne na gaibu kafin wani mu baka wannan labarin baka san da shi ba to duk wannan na nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kadaita da ilmin gaibu amma sai dai Allah yakan zabi wanda ya yarda daga cikin manzanninsa ya ba su labarin abin da ya wakana a baya can ya kuma ba su labarin abin da zai wakana a nan gaba Allah madaukakin sarki shi ne masanin gaibu ta fuskoki da yawa abu na farko Allah ta'ala ya wasa ta kansu cewa shi ne masanin gaibu alimul ghaibi wa shahada a wata ayar annabawa suke wasafta Allah madaukakin sarki innaka anta allamul ghuyub Allah kada ya kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaita da wannan sannan a fuska ta biyu Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada wa duniya gaba ɗaya cewa ba ma wai shi annabi Muhammad da sauran annaba ba su ne kadai ba su iya gaibu ba a'a babu wanda ya san gaibu a duk halitta da Allah ta'ala yayi sai Allah madaukakin sarki shi kadai kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah mutanen da suke sammai halitta da suke sammai halitta da suke ban ƙasa dukkaninsu babu mutum ɗaya da ya san gaibu sai wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya sanar da shi a fuska ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama ya burta karara cewa shi bai san gaibu ba a wannan aya kamar yadda aya ta gabata a cikin suratul an'am kullu aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib ni ba san gaibu ba kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri ma yuf'alu bi wala bi ba san abin da zai faru gare ni ba abin da za a yi da ni ba kuma abin da za a yi da ku ban sani ba in attabi illa ma yuha ilai idan kun ga na yanke wani hukunci na fadi wani abu na bada wani labari wahayi ne Allah madaukakin sarki yayi mu sannan annabawa da suka gabata su ma sun tabbatar da haka annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa ma adri wa wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala alamul ghaib wadannan fuskoki duk sun tabbata cewa babu wanda ya san gaibu al-ghaibul mutlaq domin gaibu iri biyu akwai al-ghaibul mutlaq mana cikakken gaibu wanda Allah ta'ala bai sanar da kowa ba to wanda babu wanda zai sani sai Allah idan ya sanar da bawa sannan akwai al-ghaibun nisbi ghaibun nisbi shine akwai abubuwan da Allah ta'ala ya fada wa annabawansa su a gurin su ba gaibu bane mu a gurin mu gaibu ne dan ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labaran annabawa abubuwa al'ummu da suka gabata da yawa al'umma ba sani ba a gurin al'umma gaibu ne a gurin manzon Allah ba gaibu bane dan me dan Allah ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarin abubuwan da su wakana har zuwa ranar tashin alkiyama annabi ya sani wani abu ya fada wa mutane wani abun kila bai fada musu abin da bai shafe su ba to ga annabi ba gaibu bane dan me dan Allah ya sanar da shi amma ga mu gaibu ne to annabin ma idan Allah bai sanar da shi ba kafin ya sanar da shi me kenan gaibu ne shi ma an fahimta idan mutum ya ido bi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da dama suna faruwa a rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sani bai sani ba kuma akwai bukatar ya sani ka dauki misali akwai misalai da yawa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah takalmansa da najasa yana cikin sallah sai malaka jibril ya zo ce da shi ya rasulullahi takalmarka akwai najasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take ya cire takalmansa kun ga anan manzo Allah yayi sallah ya shiga sallah da takalmansa akwai najasa yana sane ko bai sani ba bai sani ba dan me dan Allah bai sanar da shi abu ne ya buya gare shi bai sani ba dan wannan gaibi ne ga manzo Allah bai sani ba dan Allah bai sanar da shi ba sai dai malaika jibril ya zo mai ya sanar da shi hadithatul ifki kazabi da aka wani na Aisha Allah ya kara mata yadda labari ne shahararre wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin surat nur innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum an yi tafiya ne mana Aisha ta je kafin ta dawo lokacin tashi yayi to akwai haudaj abinda mata suke shiga ake dorawa akan akan raƙumi aka daga aka dora kan raƙumi an lokaci wanda na aisha tana ciki ashe ba ta ciki aka tafi aka barta tun daga baya safwan yana tohowa ya ganta ya zo ya dauke ta aka kai ta madina sai munafikai suka yi kazafi suka yada ƙarya ashe akwai abin da ya faru abin ya dami manzon Allah ya dami sahabbai har na Aisha ta koma gidan iyayenta ta yi rashin lafiya wata guda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai da Allah ta'ala ya saukar da aya innal ladina jawo bil ifki Allah ya ce bil ifki ƙarya ce Allah ya wanke na aiki kafin nan ma san da aka dauki hauda jin aka daga aka dora kan rakumi na na Aisha ba ta ciki manzon Allah bai san ba ta ciki ba kaga nan manzon Allah ya san gaibu kafin Allah ya sanar da shi kamata ya ce me ku dakata Aisha ta je wani guri bata dawo ba sai ta dawo tukunna in kuma kasafin da aka yi inda manzo Allah ya san gaibu da zai ce mai kai tsaye wannan ƙarya ce amma manzo Allah bai san me ya faru ba yana jira har yana shawartar sayyidina Ali ya za a yi yana shawartar Usama ya za a yi hatta ya shawarci Barira baiwa sannan har guda kisar na na Aisha an yi tafiya ‘yar uwar wata ‘yar wuyar kayan adon na na aisha ta tsinki ana nema ana nema ana nema har aka tsaya a gurin gurin ba ruwa har aka kwanta gare waye a sanadiyar wannan Allah ta'ala ya saukar da me ayatul tayammum sai da aka yi tayammama aka yi sallah aka tashi za a tafi sai aka tarar da yar uyar aina a karkashin raƙumi a nan gurin mai zan Allah bai san yar uyar nan a karkashin raƙumin da yake kusa da shi ba inda masu Allah masu Allah ya san gaibu kafin Allah ya sanar da shi sai a tsaya a wahala ba ruwa har gari ya waye a sha wannan wahala wani abu ne waƙi a rayuwar masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo Allah baya sanin abin da yake ba akan idan sa ya faru ba sai idan Allah ya sanar da shi an gane haka nan wani ba yahudi habrul yahudi a cikin sahih muslim yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat za a canza wannan kasar za ka wata kasa daban a lokacin mutane ina za su kasance manzo Allah ya bada jawabi idan an aljanna sun shiga aljanna wani irin abinci za a fara ba su manzo Allah ya bada jawabi yawa manzo Allah tambayoyi da yawa duk manzo Allah ya bada amsa a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa laqad sa'alani hadha anil ladhi sa'alani anhu kun ga abubuwan da ya tambaye ni duk ya tambaye ni wa ma li ilmun bi shay'in minhu sanda ya tambaye ni wallahi babu abinda na sani hatta atani Allah bi Allah ne ya sanar da ni wannan ita ce ka'ida abin da yake ba akan idansa ba baya jin muryarsa bai san da shi ba baya sani sai idan Allah ta'ala ya sanar da shi to irin waɗannan misalai in wannan kaɗan ne daga cikin misalai haka na lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya manzo Allah ya aiki sayyidina Usman an san sulhul hudaybiyya shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyya zai je umra kafaran maka suka hana karshe aka yi sulhu to kafin a isa ga sulhu manzo Allah ya aiki sayyidina Usman ya je fada musu cewa sun zo ne domin yin umra ba su zo dan yaki ba sai aka yada jita-jitan cewa an kashe sayyidina Usman kamar da tahawi ya kawo cikin sharhu mushkil al-athar da sauran malamai da manzon Allah ya ji wannan sai manzon Allah ya fusata ya ga cewa an ci amana dan dan saki dan sako ba a kashe shi to shine sai manzon Allah ce a zo a yi masa mubaya'a domin daukan bansar sayyidina Usman to shine abin da Allah ya ambata laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajara kuma manzon Allah da aka yada labarin cewa an kashe sayyidina Usman ya yarda da wani har aka yi mubaya daga baya ne labari ya isa gare su ashe labarin da suka ji na farko ba gaskiya bane ba gaskiya bane sayyidina Usman ba kashe shi inda manzon Allah ya san gaibu sayyidina Usman ba a kashe shi ba sai yazo ya ce a zo a yi mubaya ba zai faɗi wannan ba to sha sa ma Allah ta'ala ya kan maimaita a gurare da dama a cikin Alkur'ani babu wanda ya san gaibu sai Allah shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa Allah ya umarce su su faɗi cewa ba su san gaibu ba sai idan Allah ta'ala ya sanar da su Sheikh Muhammad Amin a shinqita cikin adwawul bayan yake cewa istikra'i bincike nuna idan Allah ta'ala idza nafa anil khalqi shay'an wa athbatahu li nafsihi أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك إذا الله تعالى يا قولي وسورا هلتون أبو يا تبتر وكنس تباب وند زي تاريا لشي أتكن أبن يا تبتر وكنس وما يعلم تأويله وما يعلم باب وند يسني فسر السحقيقة ننسى إلا الله سي الله to babu wanda zai tarayya da Allah wajen sanin ta'awilin wannan abu an gani kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ya korewa kowa ya tabbatar wa kansa babu wanda zai tarayya da Allah subhanahu wataala wajen sanin wannan abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa Allahu la ilaha illa huwa irin wannan misalan ah, suna da yawa cikin alkur'ani kuma fadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai idan Allah ya sanar da shi wannan bangare ne na imani domin wannan shine abin da Allah ya faɗa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya faɗa kuma wannan ba zai tauye wa manzon Allah kimarsa ba ya ishi manzon Allah ya zamanto duk halittar da Allah ta'ala yayi babu irinsa an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je da shi sararin samaniya an je da shi gurin da babu wani makhlukin da ya taba zuwa wannan ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a falala ya kamata a gane cewa Allah subhanahu wataala ya rattaba ya tsara darajoji wata mataki mataki mataki akwai abubuwan da Allah ta'ala ya zaba wa kansa ya tabbatar wa kansa babu wani makhluki zai tarayya da shi kamar halitta akwai makhlukin da zai iya yin halitta in akwai wani wani zai iya yin halitta me bambancinsa da Allah ba wani bambanci saboda tabbatar da cewa Allah nan shi Allah ne babu wanda zai iya yin halitta sai wa sai Allah ba da arziki sai Allah ba da lafiya sai Allah to daga cikin sifofin da Allah ta'ala ya zaba wa kansa ya tabbatar wa kansa shine sanin gaibu ba wanda zai tarayya shi sannan idan ka yi ƙasa akwai matsayi da Allah ta'ala ya bai wa annabawa babu wanda zai samu sai wanda ya zama to me annabi shine mu'jiza babu wanda wanda yake zai ce shi ya samu mu'jiza sai da idan ya sa ya samu karama karama kuma bata kai matsayin mu'jiza ba wannan matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabawa su kadai a cikin annabawan ma ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wasu darajoji wanda ba wani annabi zai samu sai manzon Allah to wannan ba zai tauyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkinsa ba dan idan baka bashi wata siffa ta Allah ka ba ka doki ka ba manzon Allah ba zai zama laifi ne ma zai zama to tawaya ga manzon Allah ne idan ka doki wata siffa ta Allah ka baiwa manzon Allah kaga anan baka mutunta manzon Allah ba misali idan mutum ya ce manzan Allah yana iya yin halitta ya girma manzan Allah eh duk mutumin da ya ce manzan Allah zai iya yin halitta zai halittin mutum ya girma manzan Allah don me don yadda wata siffa ta Allah ya ba shi to hakan akwai siffofin Allah da yawa wani Allah kadai shi kadai ya kadaita da su baya halitta ka hada shi da wani a cikin wannan siffar to yana da kyau a fahimci wannan wannan wani bangare da na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗa a cikin wannan aya wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi abinda ya goya gare shi baya sani sai idan Allah ya sanar da shi abinda Allah ya sanar da shi ba gaibu bane a gare shi ilaka iyaka gaibu ne a gare mu mu makafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu to Allah ya samu dace yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba inda na kasance na san gaibu abin da yake ba bani labarin sa ba abin da ban gani ba abin da ya buya gari ni inda na kasance na sani lastakthartu min alkhairi da na yawaitawa kaina alkhairi alkhairi anan malamai suka ce wasu suka ce ma'ana dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid in taraka khairan alwasiyatu lilwalidayn dukiya ke ne wasu malamai suka ce a dukiya da wani abu duk sun shiga su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda na san gaibu da na yau tawakai na alkhairi ma'ana duk sabubba dalilai da za su jawo alkhairi da nayi su wa ma masaniya su kuma da ban yadda wani mummunan al'amari ya same ni ba ko rashin lafiya ko cutarwa ko duka duk wani bai same ni ba inda na san gaibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ta'ala yake ba mu labari a harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya san gaibu wannan dalili ne dake nuna cewa manzo Allah bai san gaibu ba inda manzo Allah ya san gaibu idan za shi yaki kaga ya san cewa wannan yakin zai yi nasara ko ba zai nasara ba ko ba ka ba saboda haka idan ya auna ya gani bai samu nasara ba tafiya zai ko zama zai yi sai ya zauna in wannan shekaran za a yi fari inda manzon Allah ya san gaibu zai sani ko ba zai sani ba zai sani saboda haka sai ya tanadi ya sa a tara abinci a kiyaye abinci wannan tafiyar da za a yi za a sha wahala inda manzo Allah ya san gaibu za a sha wahala kaga me zai ce kar a tafi kuma idan an ji za a samu nasara sai ya ce me a tafi inda na san gaibu da na yawaita wa kaina alkhairi duk wani sanadi da zai kawo mun alkhairi zan yi da kuma duk wani sanadi dalili da zai jawo mun bala'i da mummunan abu sai in kauce masa amma ba haka bane ba san gaibu ba shi yasa manzo Allah za shi yaki bai san zai samu nasara ko ya samu nasara ba sai ya ji abin da Allah ya kaddara zai gani ya je haibara aka kawo masa naman akuya aka sa guba a ciki manzon Allah ya dauka ya dauki naman ya sa a bakin sa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu zai dauki wannan naman ya sa a bakin sa kuma zai bari wani sahabi ya ci har sahabin ya mutu to shine walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su amma ba haka bane al'amarin a hannun Allah subhanahu wata'ala yake ya nufin alkhairi alkhairin ba zai tabbata ba ko yana gudun cewa wani mummuna zai faru Allah ya kare ba zai faru ba al'amarin a hannun Allah subhanahu wata'ala yake walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su'u da wani mummuna abu bai same ni ba in ana ni ba kowa bane illa nadhirun face mai gargadi wa bashirun mai bishara nadhir anan fa'il bimana munzir mai gargadi nadhir bimana fa'il fa'il bimana fa'il mana munzir وبشير هكذا ما بشارة فعيل بمعنى مبشر ما يم بشارة ماذا الله صلى الله عليه وسلم نذير ما يقرقديني معنى yana tsoratarwa yana sanar da mutane cewa idan ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to Allah ya tanada musu azaba azabar Allah tana jiran su wa bashirun mai bishara yana wa mu'minai bishara waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minuna. Ni mai gargadi ne mai bishara ga mutanen da sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka ce anan gargadi da bishara duk an tara wa mu'minai ne. Mu'mini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata ayyuka nagari ana masa bishara da gidan aljanna. Ma'ana Allah masa bishara cewa aiki nagari da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa gidan aljanna Allah zai saka masa da gidan aljanna hakan ana masa gargadi idan ya kauce wa hanyar Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya tanada azaba ga waɗanda suka kaurace wa umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka gargadi da bishara duk za a yi wa mu'minai ne mu'min ana masa bishara kuma ana masa gargadi domin ya ƙara tabbata akan imaninsa wasu malamai suka ce a'a anan bashirun liqaumin yu'minun bishara ga waɗanda suka imani wanda sun imani sun aiki nagari Allah ya musu bishara da gidan aljanna Allah zai sa su gidan aljanna nadhirun anan gargadi ga waɗanda ba su imani ba ma'ana nadhirun liqaumin kafirin abinda yake tabbatar da wannan shine wa bashirun liqaumin yu'minun haka wasu malamai suka ce anan in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba inda ya san gaibu da ya yawaita wa kansa alkhairi da kuma bai yadda wani mummunan abu ya same shi ba to kada wannan ya sa mutane su dauka cewa shi ba annabi bane duk da cewa bai san gaibu ba sai idan Allah ya sanar da shi to amma shi manzon Allah ne mai gargadi ga waɗanda ba su imani ba mai bishara ga waɗanda suka yi imani an fahimta kuma kasancewarsa bai san gaibu ba ba zai hana ya zamanto annabi ba kuma kasancewarsa bai san gaibu ba ba zai hana ya zamanto annabi ba shi bawan Allah ne Allah ba shi sako ya zo ya isar da sakon Allah subhanahu wataala ina fata an gane kuma cikin wani ayar wato babban abin da ake so a tabbatar shine wato bawa yadda cewa shi bawan Allah ne yadda cewa shi bawan Allah ne Allah ne ya halice shi domin ya bauta masa Allah shi yake da iko a kansa da wani amfani idan ya samu da wurin Allah idan bai samu ba Allah ne a bai bashi ba haka annaba Allah subhanahu wataala suke kullum kira kiran mutane suke zuwa ga tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala suna alakanta mutane da Allah subhanahu wataala idan mutane sun tashi su kai bukatunsu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah da ya halicce su kada su kai bukatunsu ga wani Allah subhanahu wataala a takaice wannan ayar tana tabbatar bana tauhidi da tawakkali ga Allah subhanahu wataala bawa yadda cewa shi mai rauni ne bawa ne na Allah mabukaci zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah ya samu dace sai aya ta gaba هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
na'am Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa ja'ala minha zawjaha kuma ya halicci daga wannan rai zawjaha matarsa li yaskuna ilaiha domin ya samu nutsuwa a tare da ita falamma taghashaha yayin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifa ta dauki ciki cike mara nauyi famarrat bi sai ta ci gaba da shi wajen yin harkokinta falamma athqalat yayin da ta yi nauyi da'awa Allah rabbahuma suka roki Allah ubangijinsu la in ataitana suna cewa cikin addu'ar su lalle idan ka ba mu salihan da lafiyayye mai cikakken halitta lanakunanna minash shakirina lalle tabbas za mu kasance daga cikin masu yin godiya ya Allah wannan ayar Allah ta'ala yana tuna mana da asalin halitta halittar annabi adam alaihissalam kuma wannan akwai hikima a ciki huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam daga annabi adam kuma aka halicci matarsa Hauwa. wannan akwai hikima a ciki Allah ta'ala guraye da dama yana tunatar da bayi asalin halitta domin mutane su ji cewa duk asalinsu ɗaya ne babu abin da wani zai alfahari da shi akan wani domin duk asalinku ɗaya ne ko launinku daban ne yarenku daban garinku daban idan ka bi salsala kai ɗan wane ɗan wane ɗan wane ɗan wane idan ya yi nisa can ƙarshe za a ji a hadu a ina annabi adam alaihi salam saboda haka babu abin da wani zai zai ji cewa yana da fifiko yana da falala akan wani sai tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa hadisin ibn umar a fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a wannan huduba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyyati wa ta'azumaha bi abaiha Allah madaukakin sarki daga yau ranar da aka bude garin makka makka ya zama garin musulunci musulunci ya samu ƙarfi to daga yau ba magana cewa mutane su alfakari da iyayensu idan wani jikan wani to wannan zamaninsa ya wuce maza Allah yake cewa annasu wa jalal mutane gaba ɗayan su kashi biyu barrun taqiyyun karimun Allah mai da'a mai takawa mai tsoron Allah karimun Allah wannan yana da matsayi a wurin Allah kana bi umarnin Allah kai matsoroci ne mai tsoron Allah ne mai takawa ne kana da daraja a wurin Allah subhanahu wataala sai mutane kashi biyu fajirun shaqiyyun hayyun ala Allah fajiri fasiki kafiri ba imani ba tsoron Allah to hayyun ala Allah wannan wulakantacce ne a wurin Allah komai arzikinka komai dukiyarka komai mulkinka komai matsayinka inda baka da tsoron Allah kai wulaƙantacce na wurin Allah komai talaucinka a ƙasa kake tafiya ba ka da abin da za ka ci ka sha tufarka wato guda ɗaya ce amma in kara da tsoron Allah kai karimun Allah mai matsayi ne a wurin Allah subhanahu wataala to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannasu banu adam dukkanin mutane ƴaƴan annabi adam balarabe da ba'ajami da bature da afirka da kowa da kowa sai kita wa khalaqa Allahu Adam min turab Allah kuma ya halicci annabi Adam daga ƙasa asalin ku annabi Adam annabi Adam shi ma asalin sa shi kuma ƙasa saboda haka me yasa wani zai yi wa wani alfakari to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta barin Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir to wannan aya huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya wa ja'ala minha zawjaha ya halicci matarsa daga wannan rai sauran bayanai babu lokaci lokaci za mu tsaya idan Allah kai mu gobe za mu saka karanta aya sai mu ci gaba da bayanai da suka danganci wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba daya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayanmu Allah ya wanzar mana da zama lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana farkon wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah ya ba mu ikon azumta kuma Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga ayyuka na alkhairi shugabanninmu a asanya imani da adalci da tausayin zakatansu Allah ya da kawo al'umma musulmi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك